سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وسلم يوم أنا مسلمين na wannan gari na kyafi nasarawa state a nigeria barkanmu da kasancewa a wannan rana mai albarka ta ranar juma'a uku ga watan julai kenan ko shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a miladiya wanda ya dace a nawa ne da wata yau tara sha tara kai ko daren sha tara kenan a lissafin musulunci ga mu a wannan babban ɗakin taro na kebbi premier school ko academy don gabatar da muhazara ko lacca da aka yi mata taken wato matsalolin auratayya da yadda za a warware su problems in marriage and ways in resolving them matsalolin da ke faruwa a cikin auratayya da kuma ya za a iya warware su menene manufar zaben wannan topic din shine dan a bada wata gudunmuwa ta musamman a inganta maka gidanka a inganta maka iyalinka a inganta maka rayuwar family ɗinka in general matsaloli na auratayya kowa yana da buƙatar ya san su da kuma ya zai magance su in ya fada ciki wanda ya yi aure yana ciki sai ƙoƙarin gyarawa wanda bai yi aure ba to yana da kyau kafin ka shiga wata harka ka san matsalolinta don ka iya kare kanka daga matsalolin da ka iya fuskantanka kuma ka iya kare kanka kar ka fada cikin abin da ɗan uwanka ya fada matsaloli na auratayya ko na ma'aurata ba mu isa mu kididdige su mu yi bayanin su a nan ba a zan faɗi iya abinda na iya rerayowa a gurguje matsaloli guda tara amma akwai su da yawa muna tare da shehin malaminmu al'allama shekul mubajjal muhammad bin usman alkanawi alkafawi inda wata magana kuma wani ya zo mu haɗa a comment section kuma kuma kun san abin da ya zaɓa alkanawi alkafawi ne kuna bata lokacin kuna wani alkafawi alkanawi ƙayyamci bayan wannan furfurar Allah ya saka da alheri to muna tare da shi ina cike da wallahi karfin gwiwa da jin daɗi kwarai da gaske a wajen idan na rarumo muku wasu shi ma zai kuma rarumo wasu insha Allah a yi ta bugawa don a samu a fa'ida Allah ya ganar da mu a na tarbiyya afwan malam na tarbiyya ne ko na auratayya na tarbiyya ne yawwa matsalolin tarbiyya ne ba auratayya ba auratayya sai gobe ko na tarbiyya ne insha Allah Allah ya ganar da mu a in an ce tarbiyya duk dai san ma kan ji bauchi duk kusan abu ɗaya ne duk muna da buƙatar mu san su saboda yanzu daga cikin matsalolin ke damun mu a rayuwar mu a yau shine ya za mu yi mu gyara tarbiyyar mu musulmi har wanda ba musulmi ba ya gani yayi koyi da mu kuma kowa yana da buƙatar tarbiyya da cijo yana buƙata tsoho mai shekaru da ya kusa mutuwa matashi ma yana bukata yaro karami ma yana bukata maza suna bukata mata ma suna bukata wallahi lau a ce al'umma ta za su gyara matsalolin tarbiyyar da ke cikinsu to da mun samu rayuwa mai daɗi da kwanciyar hankali na kasa kashin matsalolin kamar guda tara kamar yadda na faɗa zan kawo su a gurguje a na farko dai zan fara kai farmaki na ga samari matasa hari na da zan kai to wa samari zan kaiwa ko ba a yi maka bayani ba ka sani cewa in dai an yi maganar tarbiyya to dole ka kawo matasa mazansu da matansu a ciki waɗanda suke ba wa mutane ciwon kai a yau a cikin matsalolin tarbiyya na farko dole ka sa matasanmu ba na so na ce iyaye saboda sun yi iya ƙoƙarinsu wasu matasan sun fi ƙarfin iyaye malamai sun ta bayani akan matasa an yi ta rubuce-rubuce akan matasa littattafai masu tarin yawan gaske wanda jaki ba zai iya ɗaukar su ba mota ba za ta iya ɗaukar adadin su ba duka don a kubutar da wannan al'umma tawa musamman matasanmu akan lalacewa da taɓarɓarewar tarbiyyar don in matashi ya gyaru to al'umma ta gyaru idan matashi ya lalace to aqibatul umma wato mukhif wato future ɗin al'umma ɗin yana da ban tsoro kwarai da gaske kuma yau shi ne dalilin da ya sa kaga muke ta wahala wai tun ran gini ran zane mun yi sakaci mun watsar da matasanmu ba mu ja su jiki ba ko ba mu nuna musu hanyar da ya kamata su bi ba sai muka bari shaidan ya zama malaminsu shi ne yake cewa ku yi ko kar ku yi san zuciyarsu ya zama shi ne ubangijinsu a fara'aita manista kada ilahahu hawahu da Allah yake faɗa duba wanda ya ɗauki hawahu san zuciyarsa shine Allahnsa san zuciyarsa shine abin bautarsa da yawa yau cikin matasanmu da mazansu da matansu wallahi abin da ya halakar da su ko ya tabar da su shine tsabar bin ra'ayi da san zuciya ba a tuntuban manya idan za a yi abu ba a tuntuban malamai idan za a yi abu ba a sauraron iyaye yayin da ake aikata wani abu kuma in sun yi fada ba a ji don haka kulawa da su samari matasa wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske akwai wata muhazara da na amfana da ita kwarai da gaske ta wani babban malami a Sheikh Abdul Karim Al-Khudair ya sa mata tarbiyatu ash-shabab wal inayatu bihim wannan wani babban malami ne cikin malaman duniya yau yana ƙasar saudiya yana kuma riyadh ba shi da lafiya muna fatan allah ba shi lafiya yana kwance sannan kuma malami ne na hadisi sosai ya yi bayanai masu kyan gaske wajen kulawa da matasa sai ya ce a kula da matasa kamar yadda ake kula da iyali duka ko ake kula da dukiya ko ake kula da abu mai amfani duk lokacin da aka watsar da matasa ba a kula da su to su ne goben al'umma in kuka bari tun yanzu suka watse tarbiyyarsu ta lalace to goben al'umman su ne sannan kuma akwai littafin tarbiyyatu shabab na Muhammad Duwaish shi ma yana da kyau a wannan babi akwai maganganu sosai na faɗi wannan references ne saboda matasa ko ɗaliban ilimi wanda zai koma ya zai ɗan leka a cikin littattafai masu tarin yawa da muhadarori da yawa da malamai suka yi da hudubobi abu na farko dai a kula da matasa wajen ilimi don kada tarbiyyar su ta lalace ka iya cewa me yasa tarbiyyar matasa ta lalace a yau shine rashin ba su ilimi ingantacce da ilimin addinin da ilimin zamanin an yi abandonin dan su an zubar da su ko dai yanayin system din ya zama baya kula da matasa ko kuma tsabar bala'in talauci da rashin abin hannu ya sa muka bar matasanmu suka lalace wasu kuma suke amfani da su wajen ainihin wato a jefa su cikin hali halin na shiga uku da haka lalle a kula da matasa wajen gina musu makarantu a kula da matasa wajen ba su ilimi ingantacce a kula da matasa wajen tallafa musu wajen zuwa karatu din yanzu duk wata jiha da ka sani a Najeriya malam idan ka je ka buga lissafin adadin matasan da suke zaune a bakin titi sun gama makarantar gaba da firamare sakandare kenan suna jiran shiga jami'a ba su da hali wallahi sun fi wanda suke cikin jami'a suna zaune ba su da yadda za su yi dole su ci dole su sha sha'awa kuma ta kama su da mazansu da matansu system din tsarin bai zo da kulawa da su cewa mai rauni mai karamin karfi shi ma ya shiga ya samu ilimi ba kuma duk duniya an yadda daga cikin hanyar da ake tsare matasa a kula da matasa shine ba su ilimi da buɗe musu makarantu malaman addini kalubale gare ku wajibi ne a fitar da shirye-shirye da tsare-tsare na musamman da lectures da makarantu da program short da kuma masu long time a program da za a yi don kulawa da matasa saboda da shi ne za mu magance wannan bala'in da yake fuskantar mu ko muke dandana kuda a yau na lalacewar matasanmu wanda zan zo buga misalai a kai a shi ilimi a ya fi komi tsada ya fi kuɗi muhimmanci in ka samu ilimi ka samu abin da ya fi kuɗi don da ilimi ana fita a je a nemo kuɗi kuma idan an samu kuɗi ma dole sai an yi amfani da ilimi wajen kulawa da kuɗin don haka ashe yana da kyau mu kula da waɗannan yara wajen ba su karatu da kuma kulawa da tsarewar tarbiyyarsu idan ka ba wa yaro ilimi ka shagaltar da shi yaron da yake jami'a yaushe zai je ya ɗauki wuka da sanda ya je kalarin siyasa yaron da yake makaranta yana hadda alkur'ani yaron da ka tura shi wata ƙasa yana neman ilimi yaushe gurɓataccen ɗan siyasa zai ɗauke shi ya yawo da shi a titi ya bashi makami ya bashi ƙwaya yaron da ya zama kayi kifin ɗinsa bizi da ilimi yaushe wani zai zo ya ɗauke shi ya kai shi daji ya ba shi makami yana kashe mutane yanzu galiban lissafin da aka yi ta'addancin da yake damu mu a wannan ƙasa tamu za ka ga matasa ne ake ba bindigogi da makamai yara ne ƙanana wani da aka kama shi ya ba da miliyan ɗari yake cewa wallahi yaron da ya tasa ƙeyarsa yake marin sa yake zagin sa yake rike bindiga yake raka shi kashi yace yaro nan bai wuce shekara sha bakwai ba danyen yaro ne yace komi bai iya ba bai iya ilimin addini ba bai iya da boko ba to kaga da hukumomi za su gane daga cikin hanyar da za su magance ta'addancin da ke faruwa a cikin al'ummar nan su buɗe makarantu a ƙauyukan nan duk ƙauye a je a buɗe makaranta da ta addini da ta boko a kula da meye mutane suke yi a ba su ilimi wallahi idan kun ba su ilimi ba za su shiga daji suna kama general ɗin soja ko suna kama wani babban mutum suna kashe shi ba amma ba su da ilimi su ma sun san su ba masu ilimi ba ne kuma su ma suna da'awar ba a kula da su ba suna rayuwa a ƙasar da kamar su ba 'yan ƙasar ba da haka daga cikin hanyoyi da mun sha ba wa gwamnati shawara ku gyara wai ana cewa it's too late to cry wannan kam it's not too late to cry za a iya gyarawa a bi duk ƙauyukan nan da biliyoyin kuɗin da ake wasa da kuɗi ake kakkashewa duk ƙauyukan nan a bi su a je a karantar da su a ba su ilimi wallahi sai kun samu high percentage na wannan banditry din wallahi ya samu raguwa ko ba komai wanda za su taso daga baya kun tsare su amma yanzu wallahi ba mamaki wani dan sai ce sai ya gaje shi akan wannan mummunan aikin ku rike wannan sannan kuma matsala ta biyu shine a ai musu at-tarbiyya alal ibada idan yaro ya shigo yana kula da addini to a koya mai ibada yawan sallah yawan nafila ga ilimi yawan karatun qur'ani yawan azumin nafila wannan babban makami ne da yake tsare tarbiyyar yaro ba sai an dauki itace ko sanda ko bulala ba wannan sallah wannan nafila wannan zikiri wannan karatun qur'ani shine zai bashi tarbiyya da ba zai lalace ba malamai suka ce ba a iya kwatanta tasirin tsare tarbiyyar yaro wato da tasiri wato wato da ibada take yi wasa masa a rayuwarsa ku koya musu sallah ku koya musu karatu ku koya musu lazimtan yin ibada wannan shine zai ba su nutsuwa ya sa musu tausayi da jin kai wani an kama shi ana masa wannan ta'addanci yana kuka yana ihu yana ka tausaya min sai ya ce ai ni ban san tausayi ba ai ya ce ban je makaranta aka koya min tausayi ba da haka zan maka bala'i ne da azaba ka bani kuɗi kawai ya ce masa Allah Allah ya ce ban san shi ba ban san shi ba amma yana da awan shi musulmi ne to kaga akwai damuwa mu gane matsalolin inda suke dan mu yi kokari mu gyara su sannan kuma tarbiyatul shabab ala as-sana'at wal hiraf a koya wa yara ai musu tarbiya akan sana'a da ayyukan hannu a koya musu sana'a ko ka ba su ilimi baka ba su sana'a ba ko kuma ka sa musu ibada amma ba koya musu sana'a ba to akwai saura lalle a koya musu sana'a koyarwa za su yi shago za su buɗe noma za su yi aikin ƙarfi za su yi a sana'atul yadawiyya ne sana'o'i na ainihin hannu ne duka sai kun koya musu kuma in nace matasan nan ina nufin matasa da mazansu da matansu ko ban maimaita ba ina nufin har da mata idan kuna son zaman lafiya ku koya wa 'ya'yanku sana'a ku je ƙasar china yanda yau duk kayan da kuke amfani da shi galibin an ga dama a nan gurin duk za a ce kayan China ne. Ku je ku ga ana banditiri a China? Akwai samarinsu suna zaman banza a titi suna a tumasanci wa 'yan siyasa? Akwai wanda ake ba su ƙwaya? Akwai wanda suke ɗaukan makami su kashe kowa su sari kowa? A'a, a ƙasar China wani yake gaya mini mai ɗan kasuwa ne yace wallahi a cikin gidajensu ma sana'a suke mata da suke cikin gidajensu wallahi sana'a suke yaro yana sakandare yana da wani factory a gidansa a gidan ubansa a ɗaki duk yace ƴan ƙananan fitilun nan da ake haskawa wannan na farin hasken nan yace wallahi yara ne ƙanana suke su tattara kawai sai a zo a yi packaging kawai yara ne ƙanana suke mu yanzu ga yaran muna da su ga matasan muna da su ba aikin yi zuciya ta mutu to ba dole mu samu matsalar tarbiya ba ina so na gaya muku wani abu guda duk yanda kuke so yaran nan su koyi tarbiya idan ba ku ba su abin da za su rayu ba ba za su gyaru ba dan kowa dole ya ci da safe dole ya ci da rana dole ya ci da daddare to baka ba shi abin da zai rike kansa ba daka wanda ya zo ya kawo masa wani abu ko kaɗan ne zai bi shi kuskure ne mutum ya tashi ya bar ɗansa bai koya masa sana'a ba in kasuwa yake zuwa ko gona yake zuwa ko wani abu zai bude a bakin titi lalle yaran mu su koyi sana'a wannan zai taimake mu kuma da shi ne za ku magance waɗanda suke ɗiba su su yi amfani da su ta hanyar da bai dace ba yaron da yake da aikin da zai yi yake da sana'a yaushe zai je bi wani ya yi ta'addanci ko ya je ya wani faɗan siyasa ko ya zo ya wani faɗan daba a gari ya dau makami ya sa bula a fuskarsa ya sha ƙwaya idansa ya ja ya zagi ubansa ya kaza wallahi aka maka Allah akwai kyaftin da aka min na wani yaro matashi aka ce malam idan ya tashi rashin mutuncinsa da uwarsa da ubansa yake farawa malam makami yake kirewa ya yi kan ubansa da gudun ubansa yake shiga ɗaki ya buya uwarsa ma ta shiga ta buya daga nan ya yi zage-zage akuya in ya samu a gidan sai ya datsa ta gida biyu sannan ya fita waje ya je kama rashin kirki yaron nan malam 'yan sanda ba su isa su zo su kama shi ba sai sun zo da shiri yaro ɗaya a gari ɗaya tsoronsa ake ji ya fara da ubansa da uwarsa saboda me saboda an bar shi ya lalace baya makarantar boko baya ta addini ba wani sana'a ba aiki wallahi ba karamar illa aka yi mana ba ta hanyar barin yaran mu ba su da abin da za su rayu kowanne a cikin ku ya ko matasa yana buƙatar riga yana buƙatar wando yana buƙatar hula yana buƙatar takalmi yana buƙatar agogo yana buƙatar waya shi yasa Allah ya jarabe mu mu a nan arewa wani mai bin kididdiga yake cewa jobless masu zaman banza wanda ba su da aikin yi a arewa sun ninninka yan kudu yawa an fi satar waya da kwacen waya da ta'addancin waya a arewa saboda mun yi abandanin yaran mu ba sa zuwa kasuwanni ko kuma sun rena sana'a ko kuma bamu ja su a jiki muka koya musu ba shi yasa muna kwana da su anguwa dai sun hana mu bacci in ka ajiye mota su balle su sace rediyo ko su balle su sace wani abu akwai barawo yaro matashi shi da safaya ya wannan da jog yake yawo jog yake rataya a bayansa in dare yayi kawai zai je ya daga mota ya sa kututtule ya kwance ta ya gara ta shi kuma aikin sa kenan wani shi kuma masallaci yake zuwa duk inda ya ga takalmi mai kyau shi kuma Allah ya jarabe shi da me da satar takalmi dazu wani ya turo min shi kuma wani matashi ka san me yake yi sai ya je ya samu masallaci a anguwa ko a gari sai ya ce to ni ina alaka da kungiyar kadar ina alaka da kungiyar toki masu gina masallatai masu kaza zan taimaka muku sai ya je ya kawo turub din yashi guda ɗaya sai ya ajiye sai ya sayo bulo kamar guda ɗari ɗaya ya fara ajiyewa duk mutane ana ta addu'a za a bana sai ce to za a fara aikin masallaci sati mai zuwa ran asabar sai ya zo da kafintocinsa da ‘yar ƙurƙurarsa sai a ɓare kwanan a cire fafkokin masallacin wallahi mana a cire ƙofofi sai ya ɗora a mota sai ce to wannan za a kai su waya house ne in ya tafi ya tafi waya house ba zai sake dawa ba wallahi tallahi mana yana nan Allah sa ka yi shigo muku nafi Allah nake gaya muku da haka duk wanda ya zo muku ya kawo taimakon gina masallaci kar ku yadda ku ɗebe kayan ku da kanku ko shi zai ɗauka ku bari sai an gama ku bashi wannan duk matasa ne suke suna da hanyoyi bila adadin saboda suna zaune ba sa yin komai wallahi mala aka daga ana ta neman taimako jama'a taimaka unguwa ce ta talakawa ya je ya bare masallacin ya cire kofofin saboda matsiyaci ne har kafeta masallacin sai da ya nade ya tafi an saula liban ya zo zai gabatar da sallah ya ce to a ina za a yi sallah aka ce kungiya bata taho ba tana tana da yadda bata kunna har yau bai sake dawa ba duka irin waɗannan misalan malam suna nan da yawa akwai matashin da ya je masallaci shi kuma fanka yake sata fanka irin wannan saboda lalacewar yaran mu ina gaya maka wannan wato tsoho dan shekara saba'in ko dan shekara tamanin ba zai wannan aikin ba yana fama da kansa duk wanda ya girma ya zama family man ba zai je wannan aikin ba yaro ne matashi wallahi malam da ya je shi ya rasa yadda zai hau ya kwance fankokin masallacin nan ka san me qur'anan masallacin ya dauka ya doddora qur'anai qur'ani fa izu sittin shi ya dauka ya doddora ya taka ya taka ya hau da fulayarsa da abin kwancewansa ya kwance ya kwance ɗaya biyu uku yana jera ƙur'anin kawai sai ƙur'ani ya goce sai ya faɗo kuma sai ya karye ya mirgina ya mirgina ya tattara wani abu abu ya gagara kafin ya gara mirginawa ladan ya fito kiran sallan fari haka suka tattara suka kwashe shi ta yaya ya hau ƙur'anai taka wannan duka yaranmu ne idan kun je gidajen kurkukunmu gidajen kaso duk inda ka je gidan kurkuku correctional centers wallahi duk yaranmu ne matasa a lokacin da ya kamata suna universities suna makarantu suna kasuwanni suna tunani mai kyau yaya za su canja future ɗinsu yaya za su gyara matsalolin al'ummarsu amma su ne suka lalace idan yau samanin matasan yau lalatattu su ne nan da shekara ashirin talatin za su zo su zama shugabannin al'ummar nan ai muni ya isa Daka wallahi akwai haɗari yana fuskantar mu damuwar ba ma yanzu ba ne in ba mu taimaki matasan nan muka gyara su suka zama na kware ba wallahi jikokinmu da tattaɓa kunnenmu ba za su taɓa jin daɗin rayuwa a ƙasar nan ba ku riƙe wannan zai muku amfani kwarai-kwarai da gaske da haka koya wa yara sana'a akwai musu aiki malamai masana tattalin arziki da rayuwar ƙasa da ingancinta suka ce abin da yake inganta kowace ƙasa shine sana'o'inta duk ƙasar da take da sana'a to za ka ga ta samu ƙarfi a duniya na buga muku misali da china duk duniya ba inda ba za ka je ka ga kayan china ba sun fi ƙarfin mutane america in ka je akwai kayan china ingila in ka je akwai kayan china saudiya in ka je toki in ka je duk inda ka je kayan sakawa sun yi zarra takalma sun yi zarra menene sun yi zarra wata wani mai sai da huluna irin wannan zanna bukar ya kawo mini sai ce wannan malam ga ga ga foreign kuma nace yanzu wannan hular zanna bukar ita ma akwai foreign yace kwarai kuwa ai yan China suna yin ta tintinin sun dauki hotonta sun je sun yi sun yi inji sun yi computer yana musu mai kyau kamar wanda aka dinka ta a Maiduguri ko ba ma kaga wanda suka layu suka lura da mai sana'a kenan tunda kuna buƙatar ku saka hula nan da muka bari su yi ya za su nemi kuɗi a cikin ku sun gama da kai a China ba yadda za ka rayu babu China a cikin ka ba yadda za ka rayu baka samu amfanuwa da wani abin da suka yi ba ya ji dukanku su ne takalmanku su ne agoganninku su ne kayan wutanku su ne kayan ruwanku su ne yanzu har jiragen sama suke jirgin sama na china suna ta rikici da sauran kamfanuna na duniya da suke ainihin wato mu'amala da jiragen suke kera jirage da haka dan Allah mu koya wa yaran mu sana'a dan mu fita daga ainihin wulakanci muna da tarihin sabai a gurguje rashin lokaci kun ga Abdurrahman ibn Auf ɗaya ne daga cikin ƴan aljanna sahabi ne ɗan aljanna Abubakar ɗan aljanna Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna wannan asharatu mubashirin di ƴan aljanna ne da Sa'ad Sa'id wa Ibn Auf wa Talha wa Amir Fihr wa Zubair al-Mumajjah wannan dukan su ƴan aljanna ne to a cikin su Abdurrahman ibn Auf ɗan kasuwa ne kasuwa yake zuwa ya kasa kaya Ali bin Abi Talib ya yi dako da yawa daga cikin sahabbai sun yi aikin karfi akwai masu kiwo a cikin sahabbai su kasa dabba su kora ta daji ha ta yi kiwo su dawo su zo masallacin annabi su yi sallah da yamma su je su ba dabbobin su abinci da shi suke rayuwa in za su yi aure da shi suke rayuwa in za su ci abinci in manzon Allah ine mu taimako shi suke sayarwa su bayar in an zo laye shi suke yankawa idan an zo fidiya da hadaya duk dabbobin su ake daukawa akai a sayar su kai kasuwa Abubakar dan kasuwa ne ka san me Abubakar yake sayarwa yadi bazzaz ne yadi akwai mahauci a cikin sahabbai mai sai da nama akwai yan canji shiga cikin muwadda da yake bayani akan babin canji ka ji asar da ake ta kawo masu aikin canji canjin kuɗi da ka sani malam duk ba abin da ba su yi ba na aikin neman ainihin sana'a su sayyidina umar ɗan kasuwa ne hadisi aka zo aka kawo aka yi sallama assalamu alaikum abu musal ash'ari ya sallama guda uku ya nemi izini guda uku umar bai fito ba ya kama hanya ya tafi da ya fito yake cewa ba na ji muryan abu musa a kofar gidan nan ba aka ce ya kware ko yace to yana ina aka ce ai yayin sallama da neman izini guda uku ya tafi yace ya zai zo bayan na fita bayan ya kira ni kuma ya tafi sai ce a kira shi aka kira shi yace ya zaka zo kai sallama a gidana ka tafi kun san Umar Shadid yana da tsanani sosai yana yawo da sanda saboda ladabtar da mutane sai na Umar kwarai aka yi kai ma an kaga dama wata ranka dauki sandanka ka zagaye kafi ka sha duka yace ai hadisi annabi ne yace idan an nemi izini sau uku a tafi Umar yace sai ka kawo mini dalili in baka ba sai na kwada maka sandan nan ya tashi hankalinsa a take ya tafi wajen sabai tare da su a masallaci dan Allah wa zai taimaka mini da hadisin da annabi ya faɗa cewa al-istizanu salata suka fashe da dariya suka ce me ya faru ce wallahi Umar ya ce zai bani kashi in ban kawo hadisin nan ba suka ce ina Abu Sa'id al-Khudri yace gani kace kai ne karami a cikin mu je ka ka ga ya Umar wannan hadisi kace annabi ne ya faɗa a wannan majalisa Abu Sa'id al-Khudri ya raka Abu Musa al-Ash'ari gidan Umar ya je ya gaya masa wannan hadisi yace kash yace babu abin da yasa ban samu wannan hadisin ba illa as-safaq bil aswaq hada hadar kasuwanci yace kuntu ana wajarul li min al-ansar ni da wani makoci na cikin mutanen Madina kunna na tanawabu nuzula inda Nabi sallallahu alaihi wasallama muna canjin zuwa karatu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daya a cikin mu sai ya zo ya ji wa'azi ya ji karatu ya ji hadisi daya kuma ya tafi kasuwa ya tafi nema ni sai in zo in zauna shi sai ya tafi kasuwa shi sai ya zo ya zauna ni ni in tafi kasuwa yace na tabbatar lokacin da bana nan ne annabi ya faɗi wannan hadisin malamai suka yi ta sharhi suka ce ashe Umar ma yana fita ya je nema to yaya wani zai zo ya zauna kun ga addinin mu bai zo da zaman banza da tumasanci ba duk wanda ya samu dama ya je ya nemi kuɗi dan ya rufa wa kansa asiri ya taimaki al'ummarsa kuma ka futa da wulakancin mai wulakanci ka fi karfin a baka waya kai ta ibo akan wani wallahi ka fi karfin ka zo ka bi wani kana masa bambadanci ‘ya'yansa suna Ingila, suna Amerika, suna Toki, suna Ghana, suna kaza, suna kaza, duk ya tura ‘ya'yansa karatu can, kai kuma an barka sai dai ya saka babban riga in ya taho daga wancan babban garin, ka zo kana ta binsa kana masa bambananci ya watsa ma kamar yadda ake watsa wa ‘ya'yan kaji. ka wulakanta kanka ga ƙarfi kana da shi zaka iya dukan ƙato ɗari amma baka da komai a jiwonka sai girman kai da bata kanka lokaci wallahi matasa idan kuna so mu kori wannan tozarci da kaskanci wallahi sai kun shiga kun yi sana'a ku nemi kuɗi ba wanda ba zai ce ku nemi kuɗi ba ku yi addini ku yi sunna ku yi aƙida ku tafi ku nemi kuɗi ku fita ku yi sana'a ku yi noma ku yi aiki ku yi kasuwa duk wanda ya ga zai tara taro da kwabo don maganin wulakanci ya je ka zo babanka ya zo ya fadi ya mutu ya bar maka yara yan mata guda bakwai a gabanka kowa ta balaga ta zama za ta yi aure yanzu yarinya yar junior secondary school aure take bukata ubanka ya zo ya yi ritaya hawan jini yana kansa ciwon suga yana kansa kafarsa ta tsaya kudin ritaya da aka bashi kudin fanshan baya iya isansa kudin maganinsa ba iya saya kai kuma kana zaune ga 'yan mata a gabanka kuna layin karban tuwo tare wani wani da kaskanci ne kai ubanka ya ɗauki nauyinka kana yaro kai yanzu ba za ka iya ɗaukar nauyin ƙannanka ba ku biyar shida a gida kuna zaune kun tsofar da ubanku ya yi furfura yana neman muku ya sama muku gidan zama ya kai ku university ya koya muku sana'a ya kai ku masallaci kun yi duk abin da shi kuma ya gaji yanzu tsufa ya kama shi baya gani sosai ciwon suga ya kama shi hawan jini ya kama shi ko kuma kuna zaune wai duk da haka kuna jira ya je Abuja ya neman muku aiki kun gajiyar da iyayenku ba ku da motsi ku fita ku je ku nemi arziki Allah zai ba wa mutum duk wanda ya fita nema Allah zai ba shi kuma hanyoyin samun nan suna nan da yawa ba kaɗan ba duk wanda ya nema Allah bai ce bai zai ba shi ba da haka kuma a tarbiyyantar da yara abu na gaba shine akan son ƙasarsu lalle matasa musamman matasanmu na Najeriya mu koya musu su ƙaunaci ƙasarsu me nake nufi da ƙaunar ƙasa yana daga cikin illar da aka yi mana muna cikin Najeriya an sa mana ƙin ƙasar duk bala'i kasanmu muke gayawa ba ma faɗan alheri akan kasanmu ba ma kishin kasarmu kullum na gefen mu su suke kula da kasashensu sun damu da kasashen su amma mu samarinmu abinda aka koya musu tsinewa kasarsu zagin kasarsu la'antar kasarsu ba su da kishi gani suke kasarsu ita tafi kowace kasa wulakanta da tsozarta da wahala kaga ɗan Najeriya ya zauna yana yaban ƙasarsa Najeriya da wahala sai kaɗan amma ɗan Sudan yaron da yake Sudan tun a firamare ana koya masa darussa na san ƙasarsa wai wani ya zo yana bayanin Ingila yana bayanin birnin London wani yaro ɗan Sudan a jami'a fa sai ya daga hannu sai ya ce da Allah ta kai Khartoum ya ce Ingila ta kai Khartoum aka fashe da dariya saboda shi an nuna masa duk duniya babu wata birni da ya fi jiharsa ƙasarsa kaga idan ya tashi aiki zai yi aiki don ya gina ƙasarsa kun san me amfanin wannan maganar da nake gaya muku ba za ku gane ba sai girma ya kama ku sosai wannan tasa duk wanda ya samu aiki mai maiko sai ya sace kuɗin ƙasar sai ya kai wata ƙasa saboda bai da kishin ƙasarsa bai damu ya gina ƙasarsa ya mata hanya ba yanzu inda ka je bature baya wulakanta kasarsa dan Nijar in ka je dan Nijar yana kula da kasarsa ya damu da jiharsa da kasarsa amma mu wani irin bala'i ne ya dame mu a Najeriya an gina matasan mu akan yakar kasar mu da rashin yabanta dan haka duk wanda ya samu matsayi ko na siyasa ko na wani makamanci wannan abin da zai shine ya yaki kasarsa ya karya kasarsa sun kwashe dukiyar mu gaba ɗaya sun kai wasu kasashe kudin kasanmu shi ne fa wata ƙasa take riƙewa take riƙe econominta da shi fa a ɗebe kuɗi a nan ƙasarmu a kai waccar ƙasar ta rinka amfani da wannan kuɗin tana gina kamfanoni in na ga dama zan iya muku rantsuwa attajiranmu kamfanonin da suke da shi a ƙasashen waje masu kamfanonin ba mamaki wallahi ya fi kamfanonin da suke gina a najeriya saboda bai da kishin ƙasar tun yana yaro daman baya son kasar dan me zai kashe biliyan kaza ya kamfani ya yi je tafi kasa kaza ya je kamfani sai ce can an fi zaman lafiya a can an fi bada kaza can an fi kaza can an fi kaza to waye zai gyara kasar in ba kai ba kuma sama shugabannin nan namu da kuke gani a cikin mu fa suka tashi ai sai mu gyara su mu gyara yaran dan gobe su zaman to me alkhairi ga kasar mu sannan me amfanin gyara samari su zama suna son ƙasa wataƙila shi zai zama gwamna idan ya zama gwamna zai rusa ƙasarsa zai kwashe ƙasar kudin ƙasarsa ya kai wata wata ƙasa in ya zama shugaban ƙasa zai wannan bi zai yi ba da haka yana da kyau mu kula da son ƙasarmu da yi wa ƙasarmu addu'a wallahi malam duk inda ka je kowace ƙasa in ka je limaman ƙasa in sun zo in sun zo sallar juma'a addu'a sai sun yi wa ƙasarsu addu'a amma mu ka irga limaman mu ɗaya biyu uku hudu ba lalle ka samu na na na na biyar yana yin wa kasarsa addu'a ba saboda ma gani muke yi an ma dasa mana wani abu kawai duk wanda ka ji wai yana addu'a wa Najeriya to kawai dan gwamnati ne an ba shi kuɗi ne a wani irin tunani ne wannan subhanallah yaya na suna kasar ba zan mata addu'a ba na tara zuri'a zan mutu in basu a kasar ba zan mata addu'a ba akwai laifi dan mutum ya daga hannu ya ce Allah ya ƙara arziki a kasar mu Allah ya inganta kasuwancin ƙasarmu, Allah ya inganta tsaron ƙasarmu, Allah ya ba mu kwanciyar hankali a ƙasarmu. Babu wani laifi a ciki. Da haka wannan ideology din tunanin na cewa kar mu yi wa ƙasarmu addu'a ko mu yi kishin ƙasarmu wannan abu ne da aka yi mana illa kuma aka yaƙe mu akai. Sannan kuma a koyar da yara wato tarbiyya ta girmama na gaba. Tarbiyyar mu ta lalace ba ma ganin girman na gaba musamman matasanmu. Tun daga masallaci za ka iya ganewa. idan an zo sallah in an zo fita daga sallah ka lura karami yana bawa babba wuri tun daga masallacin mu na kamsu salawat daga nan za ku gane muna da matsala za ka yi sallah da mai furfura a gefen ka ya zo zai ɗauki takalmi kai za ka ɗauka wallahi ba za ka matsa masa ko ka ɗauka masa takalmi ka bashi ba ya fa girme ka da kwana ɗaya wanda ya girme ka wallahi ya girme ka ba ma tausayin nan sama da mu saboda sun tsufa yanzu muna da dattawa tsofaffi a cikin garurrukanmu muna da ainihin marasa lafiya a kukwance muna da wanda suka yi ritaya akwai wata gwamnati da take da wani tsari na kulawa da gajiyayyun cikinmu tsofaffi masu shekara saba'in tamanin akwai wani ciyaman na lokal gamban ko wani gwamna da ya ce a masa rosta duk tsohon da ya kai shekara tamanin kaga ba su da yawa ai sosai ya ce na ware masa albashin naira dubu tamanin duk wata a rinka sai masa maganin ciwon kafa da hawan jini a rinka sai masa abinci akwai gwamnatin da ta yi wannan babu muna da tsofaffi mata masu shekara ɗari a cikin gida tsohon da yake da shekara tamanin yake da shekara saba'in ya gama bautuwa a ƙasa in sana'a ya yi in kuɗi yake da shi kuɗin ya ƙare ya haifi ya'ya watakila sun abandonin ɗinsa sun zubar da shi sun watse ba su taimaka masa ba kuma garin da yake ciki ma ba sa taimaka masa don haka tsofaffin nan haka suke mutuwa da baƙin ciki na rantse da Allah tsoho zai iya wata uku bai rike dubu uku ba to wa zai baki goro fa sai ya roƙa goro ba mu da wannan fulanin wata rana a ƙasar misira alƙahira ina zagayawa ta wani guri sai na ga wata katuwar ma'aikata kawai sai na ga gaba da dattawa ne da tsofaffi masu sanda da itace sun yi layi sai nake tambayan wani ɗalibi na ce to me ka waɗannan dattawa haka tsofaffi ya ce wai ai waɗannan gwamnatin misira tana da wani ƙa'ida duk tsohon da yake daga shekarar saba'in ko tamanin ko saba'in da biyar ya kawo takardar haihuwarsa kawai za a yi masa wata rasta da za a rinka bashi albashi da kayan abinci duk wata kowane tsofaffi a anguwa an ba su mandika gurin da za su je su rinka karban abinci duba tarbiyya mana duba tausayin babba ya ce waɗannan da kake gani shi sa ba za ka ga suna bara ba wanda ka ga yana bara ma ukaci ne amma gwamnati za ta bashi abin da zai ce sha a bashi wannan kuɗi kuma wallahi hatta kasashen turai din nan da ake gani wallahi malam da ana ganin ba musulmi bane suna kokarin yin wannan yanzu wanda yake aiki a ingila ya zama baya aiki da hukuma ta gane yanzu baya aiki akwai kudin da za a rinka bashi yaro idan ka haife shi akwai inda za ka yi rijista ana biyan yaron ka albashi daga haifarsa kudin famfas din yaro akwai waɗanda da kudin yaransu suke rayuwa to me yasa mu musulmi mu ba za mu yi ba da haka wannan dattawa haka za su karbi kayan abinci su ba wa ‘ya'yan su ɗora musu a mota kuma a sa musu kuɗi a kati ba a ba su kuɗi haka canje a kati ake sa musu kuɗin da haka da sun tashi bukatar wani abu sai su ba wa ‘ya'yan sai su cire musu kuɗi a unguwarsu don Allah gwamnati ba ta taimaka musu ba na kai ziyara shi ma duk a cikin ƙasar alƙahira wata dattijuwa tsohuwa ce ta yi shekaru na je gidanta ubanta ya mutu ai mijinta ya mutu ha me yasa ne ki a ina kike samun ci da sha ta ce ai mu a nan ƙasar duk tsohon da ya mutu duk dattijon da Allah ya masa rantsuwa duk duk mata mace da mijinta ya mutu kawai za ta kawo takarda da zai shaida cewa ha mijinta ya mutu har ta mutu za a rinka biyan ta albashi za a biya ta kuɗin haya za a biya ta kuɗin asibiti akwai asibitoci ma na kyauta malam kawai duk tsoho mai shekara kaza in ya je kyauta za a mai treatment me yasa yan siyasa mu ba sa zuwa su dauko waɗannan abubuwan su koyo waɗannan abubuwan ya koyan uwana matasa shi yasa nace ku zan kai wa hari da farko ku yi zuciya ku ga cewa in kun samu mulki a siyasa ko kun yi kuɗi a kasuwanci ku ce za ku kawo irin waɗannan tsare-tsare da taimaka musu a cikin ainihin rayuwa haka irin waɗannan ƙungiyoyi da ake da shi aya na taimakon da jin kayan mutane ya kamata a kirkiro irin wannan tunani at least a bada wani sample a ce duk tsohon da yake da shekara ɗari bai mutu ba a kawo mana sunansa mu kuma za mu rinka bashi taimako a wata ko da dubu biyar ne wataƙila ku sauka duk wanda yake da shekara tamanin za a samu wataƙila wani attajiri ya ce a tara mini tsofaffi masu mutum ɗari masu irin wannan shekaru to da wannan za mu gina ƙasarmu da wannan za mu gina ainihin al'ummarmu akwai matsalolin shaye-shaye sun taimaka wajen lalata tarbiyyar yaranmu wannan maganar shaye-shaye da ɗaukan ƙwaya wannan illolinsa wato lacca ce mai zaman kanta wallahi an yaƙe mu kusan duk inda na karanta dangane da matsalolin wato almukaddirat abubuwa da almukaddirat wal muskirat sai a ce wannan fa akwai influence akwai interest na ƙasashen waje dangane da shigo mana da ƙwayoyi a ƙasashenmu. Ku sani, wallahi fangila ce, baza muku ƙwayan nan, don so ake ku lalace ko ‘yan Afirka kamar dabbobi aka ɗauke ku. Kuna rayuwa akan dukiya, ba ku san kuna zama akan dukiya ba. Wai kaza ce, wai bata sani ba, ta je ta kwana akan dani. Rashin sani haka turawa suka ɗauke mu, duk jihohin nan namu muna kwance ne akan lithium, muna kwance ne akan coal, muna kwance ne akan fetur muna kwance ne akan kaza ba mu iya tono ba shi yasa waɗanda suka fi mu ilimi sai su zo su tona sai su kafa mana ta'addanci a wurin a kashe mu a sace mu su ɗebe arzikin da ke cikin wurin su haura da shi da jirgi su wuce da shi da helicopter ko su wuce da shi a tirela ba ɗan sanda ko sojan da ya isa ya tsare kun san cewa akwai motocin da a titi ba a iya buɗe su wallahi ba kai saka buɗe ba kowa ya kai a road block kawai cewa za ka yi kawai daman kafin ka zo ma za a kira ka ce mota kaza mai lamba kaza mai na kar a taba ta abata ta wuce wallahi haka za ta je har airport ko a fudda ita boda a ji a tura kayan ta wata kasa in ma ba ta tashi a airport ɗinka ba irin wannan kasar muke rayuwa wa zai gyara mana wannan abu matasa to idan suka bari ba ku sha kwaya ba ai za ku yi hankali in ba su ba ku kwaya ba za ku waye in ba su ba ku kwaya ba za ku yi ilimi ai da haka suna ga daga cikin hanyar da za su yaƙe ku ba sai sun sa bindiga sun harbe ku ba sun yi sun yi ku daina haihuwa kun yi da haka ku haihun amma za a ba ku ƙwaya ƴaƴan ku za su sha ƙwaya sai sun hana ku bacci a cikin garurukan ku haka ne ko ba ka bane ba in suka tashi abin su sai har kafiyo ake sawa kafiyo ake sawa a gari garuruka nawa arewa ka sa yanzu mu a nan Kano ko a Kano wallahi daga cikin bala'in da yake damu shine matsalar matasa faɗan daba dabanci kisan kai zubar da jini ɗazu shek bin usman yake gaya mini ya karanta ya gani akwai yaron da a cikin shekaran jiya ne ko jiya yankan rago aka masa aka yanka shi a cikin garin kano to ai dole su yi dole su yi ba ku ji labarin yaro matashi a kano ya shiga gida ya kashe mutum shida matar aure da 'ya'yanta ya ɗauki jariri ya kashe shi ya jefa shi a rijiya ba ku ji an yi wannan ba ba a ɗauki hotonsa an nuna ba har yau ba a yi mai hukunci ba kuma wallahi ba za su yi ba yana nan yaro yana cikin kurkuku ya yi ƙiba ya ƙoshi saboda akwai abinci da safe da rana da daddare ba za a yi mai hukunci ba saboda ba a hukunci suna da manufa ku samu wanda za su yi ta kashe ku a ƙarshe sai a ce a ɗauki lauya a kai shi kotu a yi kaza gwamna bai sai kashe shi ba shugaban kasa bai sai kashe shi ba yanzu duk masu kashe mutanen nan masu ta'addanci nan an kama su me yake da su ajiyar su ake a gidajen kurkuku wata rana wani gwamna in yazo sai ce yayi alfarma ya yafe mutum ɗari daga nan zuwa nan duk a sallame su yaya Najeriya za ta zauna lafiya da wannan tsari mummunan tsari bakin tsari an tabbatar da laifi ba a iya ɗaukan mataki ba a iya ɗauka nan na faɗa ana atahadda kuma wa ana atahaddan hukuma wannan yaron da yayi wannan abu yana nan ko baya nan me kuke jira me ake jira har yanzu ba hukunta shi ba haka za mu yi ta wa'azi mu yi har sai mun yi furfura har mun gama har sai mun tsufa zancen ya tsufa wata rana na kawai ka ganshi a titi yana yawo ya kashe mutum bakwai yana yawo abunsa rai daya ya kashe mutum bakwai kuma wannan ka je ka bincika babu tasirin kwaya wallahi tallahi akwai tasirin kwaya idan mutum ya sha kwaya ba abun da ba zai yi ba na farko dai mai kwaya malamai suka ce akwai imatatu ruhul muqawama duk yaron da aka bashi kwaya to baya samun courage baya samun karfin gwiwa ya taimaki kasarsa bai samun karfin gwiwa ya kishi ya zuciya ya ilimi dan kwaya baya iya zuwa ya kasuwanci dan kwaya bai zai zama limamin masallaci ba dan kwaya bai zai je university ba a'a dan kwaya bai zai je kasuwa ba dan kwaya zai kare ne akan sata da zina da neman mata da karshe ya je wani abu a sare shi a kashe shi kawai to abin da suke so yaran ku su zama kenan sun hana ku aiki ba sana'a da haka yaro sai dauki kwaya shaye-shaye yaro ya tashi daga nan Najeriya a kai shi wata kwasa amma wallahi sai ya nemi inda ake shan kwaya ya je sha kwaya adral mukhaddirat albudu anil ilm wal amal bihi nisantar ilimi duk dan kwaya baya harkar ilimi sannan kuma gaga kuma ainihin wato mu'amala da haram su da kansu suke tallan kwaya su a koya maka sai da kwaya a koya maka shan kwaya na kai ziyara ma'aikatar NDLEA ta jihar Kano Allah ya musu albarka Allah saka musu alkhairi Sheikh Ibn Usman hafizakallah don Allah idan ka samu dama ka kai ziyara wannan ma'aikata ta NDLEA a jihar Kano ka je ka ga aikin da suke malam ka je ka ga kwaya ta tashin hankali kwaya za a nuna maka wanda aka shigo da ita Kano da kirar Bahaushe da kirar Bature yan buhunhuna ne kadan kadan za a ce maka wannan miliyan ɗari biyu ce wallahi tallahi ƙwayar da suke gidan nan ta fita biliyan kuma duk yaranmu ne aka kama ga sunan a ɗaure kuma wai ana kotu ana ta shari'a kuma masu ƙwayar ƙwayar sun zo suna cewa a sake musu kayansu najeriya kenan komai za ka iya gani a ƙasar nan sun gama da mu yaro ba ƙauye ba ilimi ba koyi ne amma ya iya shan ƙwaya aka kai ni wani guri ƴaƴan attajirai ne ƴaƴan manyan mutane ne du ƴaƴan manya ne amma kwaya ta lalata tunaninsu wannan ubansa biloniya ne wannan ubansa biloniya ne wannan ubansa miloniya ne wannan ubansa shine mai kaza amma wallahi yaro ya lalace gata ya masa yawa yana shan kwaya wannan shine ajanda na makiya abokanan gaba da suke bunko mana kwaya suke kawo mana cikin kasashen mu illolin fiye da yadda kuke tsammani da haka a karfafi wannan ma'aikata duk inda take a yi kokari a hana su mu'amala da cin hanci kuma in a rinka ba su haɗin kai in sun tsaya suna cikin din mutane a yi cikin malam zaka ga mota zabjegiya ta miliyan kaza an mata tinted glass malam an rufe ta gaba ɗaya ƙwaya ce a cikinta da daddare ake raba ƙwaya a cikinta suwa ake bawa tsoho mai shekara tamanin a'a tsohuwa mai shekara kaza a'a sheikh wallahi abin da ya man tsoro malam sai da aka yi ni wani guri yan mata ne gaba ɗaya yan ƙwaya ‘yan mata yarinya budurwa da bata aure ba, ‘yar ƙwaya ne, a buge! Me ya kai ki? Wallahi tsautsayi saurayi, wallahi ba da sana'a, wallahi ba da abin da ya kashe, har ‘yan mata yanzu suna shan ƙwaya. ‘Yan mata yau suna dabanci, suna kalaranci, kai, wallahi yau ƙwaya ta shiga har cikin matan aure. Bacci bai kama ku ba ‘yan Najeriya. Yau ga wani yaƙi da aka kawo mana ba na bindiga ba ba na adda ba. an zo ana yaƙar mu da baya can sun hada mu da yan ta'adda suna sace mana masu kuɗin mu ana karya tattalin arzikin mu babban mai kuɗi an ɗauke shi an kwaci miliyan ɗari wancan an kwace shi an kwaci miliyan ɗari biyu wancan an kwace shi an an an an an an ɗauke shi an kwaci miliyan biyar an tattalin arziki ne yake karyewa yake rushewa sai talauci ya da karuwa a cikin al'umma shi ma ajanda ce ku yi karatu ku yi bincike ku gane ku zama masu kishin ƙasarku yaya za ku taimaki al'ummarku da haka cutarwar wannan harkoki na kwaya wallahi ba za su lissafu ba wannan al'amari da a ce za mu taimaki kanmu mu haɗa kai da hukumomin nan to da mun yaƙi wannan abu sannan tabarruji rashin saka sutura tsiraici da 'yan matanmu da ɗalibanmu a jami'o'i yau abin da yaranmu 'yan mata suke sha'awa shine su yi tsirara in ban da ke daga jeren tunanin ke ba don kin fitar da abin da kowa yake da shi mai abin burgewa haka ne mana kamar hannu ne ban daga ce in ce hannuna a kalli hannuna akwai wani abin burgewa to matan mu abin da ba sa ganewa kenan wannan abin da zaki fitar da shi na wata yafi naki kyau kuma kowa yana da shi menene kike da shi peculiar abu wanda yake daban da na wani shedanci tabarruj Allah ce wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula ku saka sutura ku lullube jikinku mata hijabin ku shine mutuncin ku ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yuzayn wa kana Allahu ghafurur rahima umarnin Allah ne a saka hijabi umarnin Allah ne a lullube jiki amma yau abin da yaranmu suke sha'awa da ta shiga jami'a ko da ta zama budurwa kawai ta rinka fidda kirjinta a waje ta rinka fidda ainihin mazaunanta a waje ta rinka nuna cewa ita ma fitsanariya ce kuma wannan yarinya fa ita ce uwa a gobe ita ce uwar 'ya'yan gobe jikokin da za su ita ce uwar su to yaya al'umma za su gyaru da wannan al'amari sannan kuma abin da ya shafi ikhtilafi ba sai mun yi magana a kansa ba cakuduwa maza da mata shi ma topic ne mai zaman kansa har an mayar mana shi ya zama kawai halal kawai ba mu damu ba namiji ya goyi mace a bayan babur da kwanta a bayansa dan a ba yana tafiya da ita yana rike hannunta tun ana ganin abun da wani bako ne yanzu ya zama abun birgewa ne ma ana ganin ba wani abu bane ita ba ta jin komai shi ba ya jin komai in taron gwamnati aka je a hada maza da mata in taron siyasa aka je a hada maza da mata wasu islamiyun ma maza da mata wasu makarantun maza da mata komai a takuɗe kawai a tare akwai wanda break ma tare ma ake hana su ke ba wani kula da ka'idojin shari'a akan al-ikhtilaf cakuduwa maza da mata duk wannan yana cikin abin da ya lalata tarbiyar mu matsaloli na kawajitul jawalat al-yadawiyya waya wannan waya ina da lakca mai zaman kanta akan bala'in da waya take jawowa wajen lalata tarbiya amma ba ni kadai zan yi lakca ba na san malam zai zo tsari ga abin da ya shafi zubar da jini lalacewar tarbiya ne ta kawo mana zubar da jinin da ake yi yau a ƙasar nan kashe-kashen da ake karka ɓata lokaci kurin rashin tarbiya ne gashi nan ba sai na yi sharhi ba ba sai na yi bayani ba gwamna yana tsoro mataimakinsa tsoro ciyaman tsoro dan sanata tsoro janaral tsoro soja tsoro dan sanda tsoro kowa tsoro a kara maka lawo ma tsoro duk mu ma duk a tsorace muke wallahi tallahi kowa a je aka gayyace mu a kasan nan mun bincika to ya lafiya hanya ba matsala dai ko a to ka je ka kai aya a kwace ka ai da zai yi ba duk an jefa mu cikin tashin hankali da bala'i ka gama jan ayoyinka da hadisanka akan tawakkali da dogaro ga Allah amma in an kira ka sai ka ce a ina da uzuri ba zan samu halatta ba tsoro an jefa mu da tsoro da firgici a kasan mu an mai da mu yan gudun hijira a kasan mu ba ma iya rayuwa da al'umman mu bala'ai dai ga sunan masu tarin yawa saba wa iyaye wani abu ne mai zaman kansa ya da ainihin wato neman maza neman maza da neman mata maza su nemi maza mata su nemi yan uwansu mata wannan wani karatu ne mai zaman kansa na lalacewar tarbiyya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil kan da zo na cika ku da bayanai da maganganu kujerar ba ta bace ne kadai akwai babban malamin shekin mu Muhammad ibn Usman hafizahullah ta'ala shine insha Allah ta'ala zai karba ya dora mana bayan wannan yan shimfiɗa da dai malam kai ta buga al'amura sai gari ya waye سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفقك الله وأحسن الله إليك وبارك الله فيك وشكرا أنا أوكي خلاص ما شاء الله سكم والله معليش عفوا والله قبل من وقتكم والله عشان انت اهل البلد معليش
وبركاته sha takwas ga watan ɗaya muharram yau kuma juma'a dubu da arba'amiya da arba'in da takwas bayan hijira kuma cikin baka yau uku ga watan bakwai yuli ko julai ko ailul dubu biyu da ashirin da ainihin wato shida to ai sarkin gobiri ya ce amma zaya baya a mai da iri gida ma'ana la isra ba da is sheikh associate professor al-ustaz al-musharik wal-musharak ai ya riga ya sukwa na filin ya yi hajji hadda umra to in ka ce in ƙara mai zan ƙara ko dai ka yi ta'aliki ko ka ta da liƙi in ka ta da liƙi ruwa zai tsaye wani ba zan ta da liƙi ba na fi so waɗannan gwalagwalan bayanai na shi mu ba su kawai mu je mu yi digestin ɗinsu a tashi inda za ku banne na fi son haka malam Allah ya saka maka da alkhairi waɗannan bayanai muhimmancin su ya kai inda ya kai shi yasa na ce da ku a mai da iri a mazaya a mai da iri baya yau mai rage baya ka larabawa ne suka faɗa la iftar ba'da irs wani kanshi kuma bayan irs ya ce angwanci ya tafi to amma da yake shi musulunci wani ce kamar gini ne wanda ke tsohon gini misali duk inda ka yaɓo ka mulmulo ka yanko ka ɓamɓaro ka ɓantaro wato tubali za ka samu inda za ka yaɓa to watakil daga wannan mahangar babu laifi na ce wani abu kan abin da malin ya faɗa da farko dai mu'assala mas'alar wai mai cike tarbiyya ta'sil mas'ala kalmar tarbiya ya kalma ce balarabiya ai ai ba bahaushiya bace sai dai mun hausantar da ita ne ita hausa sama da kashi tamanin da binat da larabci ne fadama fadalma tagiya attagiya katifa latifa fitila fatila allo allohu ka gane hat ta lafiya afiya duka suna bari da to amma kuma duk yaran da baya aro matacce ne kwarai da gaske akwai abin da suka kira ijtima'iyyatul lugha sociology of language dole ka ara sai da wani aron ba a mai da shi nake cewa to a wannan gabar mun ji abubuwa masu matukar muhimmanci tarbiyya suna ne a arabiya suna kiran shi al'isim amma idan aka saki kalmar za ka fassara ta ta fuska biyu za ka fassara ta hanyar fi'ili biyu ko dai fi'ili muta'addi transitive verb ko fi'ili lazimi non-transitive verb idan ka ɗauke shi a matsayin muta'addi sai ka ce rabba yurabbi fa'a yufa'i wannan muta'addi kenan saboda kalmar rabba ga misali zaka ce rabbal abubnahu rabbatil ummu ibnataha rabbal muallimu tullabahu bil ulumin nafi'a to kaga wannan muta'addi ne transitive kuna fahimta ta amma kuma takan zo a matsayin fi'ili lazimi raba yarbu raba watan to tarbiyya kenan amma a harshe amma idan ka koma kanikanci na ilimi technically istilahan tarbiyya wata hanya ce rabbaniya ilahiyya samawiya qur'aniya da ake dora jinsin dan adam da dukkanin halitta wajen gamsar da makasudin samar da wannan halitta a ban kasa dalili mu mun zo duniya ne akwai makasudi akwai manufa Allah ya faɗi dalilin karanta sura mai lamba 51 aya 56 da 7 da 8 yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah al-aya ban halitti aljamba inji mai duka da mutum ba inji mai duka sai dan nan ne malaban tarbiya sai dan su bauta min ka duba illa liya'buduni man ana Allah kenan ka kai ka kawo duk abin da za a yi za a haƙaƙa bautar Allah ne bautar Allah kuma harshe biyu ne yi da bari if Allah taf'al yi sallah yi zakka bi iyaye karanta qur'ani yi da'a yi kaza kaza kar kai kaza banda zina banda caca banda makirci banda ƙarya banda kitififi banda kutubalbal banda ha'inci banda banda banda misali kenan nan ne malabar tarbiyya to in ku har haka ne babu addini da zai shimfiɗa maka gwadabe da kadarko na tarbiyya hanya ɗodar ba lauje da katankata na irin addinin musulunci don fitira ce ta ubangiji to in muka fahimci wannan kowa to tarbiyya tana da ainihin daraku guda uku akwai almurabbi akwai almurabba akwai almajal almurabbi shine mai tarbiyyan dole sai mun kalli wannan janibin almurabba wanda ake mai tarbiyyan ƴaƴa kenan matarka kenan ɗalibanka kenan ma'aikata ƙarƙashinka kenan هم الذين اتقوا التربية عليهم صلبا أو إيجابا sannan kuma akwai almajal kaga abuku kenan murabbi wa zai ba da tarbiyya murabba wane ne recipient mai karban tarbiyyan to kuma menene a wani fage ake tarbiyyan wani shi yana gani in yana da kuɗi ɗan shi hau mota wadda tafi kowace tsada shine tarbiyya aure shi ya sai ma yaro waya ta gani a gaya ma sarki shi ne tarbiyya a wurin shi misali an gane ko da sauransu shi yasa ni ban yarda da karin magana bahaushe ba kuma in na faɗa kuma za ku faɗa kuma bai yarda da ku ba kyan ɗa to ban yarda ba hausa ce multawiya malkwaɗaɗɗa fanɗararra tambaɗaɗɗa kyan ɗa ya gaji uban shi idan uban kirki ne ba sai magana ke na ai ah yo da'u fataken dare barawo kana nufin ken daya gaji barawo wai ina nufin bangaren tarbiyya ne hatta harshe sai mun gyara harshen mu in kunni ya ji to ban yadda ba in kunni ya ji jiki aiki dan jiki ya tsira in ko jihi ne sono malam suke ta wa'azi din Allah ce wala taqrabu zina ba a taqrabun ne ashe kenan in kunni ya ji jiki yayi aiki sa'annan kake sa ran tsira ko shi yasa kullun qur'ani idan yayi magana kan imani sai ya biyunta da aiki innal ladzina amanu wa to ina so na nuna mana cewa idan ka ɗauki ɓangare na farko na tarbiyya almurabbi waye ki ba da tarbiyyar nan akwai abu guda biyar ƙarƙashin wurin almurabba wa ke karɓan tarbiyyar sannan ina processes na tarbiyya ɗin ina modus operandi na tarbiyya abu ukun dole in muka koma kan almurabbi mai ba da tarbiyya farko dai ubangiji shine rabbil alamin li'annahu rabbana bil iman wal aqida ko ba haka ba Allah shine murabbi din mu na farko mai da tarbiyya annabin sama haka alaihi domin shine jagora babban mai ba da tarbiyya sallallahu cikin mutane kenan babu yashi dan yace addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ni fa ubangiji na ya gyatta ni ya kyautata gyara na da yi to daga nan sai mu je ga masu tarbiyya a bangaren murabbi na biyu gida in ka ce gida dole sai ka gyara wadda za a aura da wanda zai aure to yau ka tsaya a nan wurin yau dandali ne na rushewar tarbiyya ba na tsammani ne kuskure in nace kashi tamanin cikin ɗari na aure a yau yawanci ana ne saboda flesh a gamsar da fata kawai mai kyau ce kyale-kyale bai sani ba ashe nunan rana ce hangen hadarin nesa ne ke sa a yi wanka da ba haya sai daga baya a yi zuru-zuru da ido a ce had I known to kaga idan ka ce almurabbi biyar ne na fara da Allah azza wa jal wannan ma magana a kai in ka zo duniyar mutane sai ka fara da gida gida kuma mata da miji to yaya auren mu yake a yau ƙarya ta yawa a neman aure yau rushewar tarbiyya ne kuma shi ne almurabi na farko in ka tsada zai je taɗi da wanda zai aura sai ya ari mota ya ari waya ‘yar ubansu warai da gaske ita ma ta ƙyallara ainihin haƙorin maka a dole alhaji ya ce ba ta taɓa wuce ainihin dutsen mai launi ba muna yara a garin nan mun dutse mai launi kun san dutsen captain maloney mun yi matan lele a wurin ai kwarai da gaske wallahi na biyu kami fil habi ba ta wuce wurin ba ba ta wuce karo ba ta wuce kofar kokona ba amma alhaji sana ya ga hakuri shi kuma galbotarin susu susa ko tumaki ballo jakan wanda wai zai neme ta da aure ya yi auren mota ta zo da haƙori taron makareta guda biyu tarbiya an kai mai nushi ta yi kar ya ayi wallazi na aminu taklokunu ma'a sadiqin sura ta tara aya 109 ku kasance masu gaskiya hadisin dan mas'ud iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila an nari ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا حديثي ne muttafaqun alayh ne yace na gargade ku ku daina ƙarya ƙarya takan kai zuwa ga fajirci fajirci kan kai zuwa ga wuta wallahi mutum ba zai gushe ba yana ƙarya har ƙarya ta zama adireshin shi har Allah ce kai ku bude masa falin makareci ne aure na to ai ka kaɗe ai to idan kana magana almurabbi na farko din nan baka gyara gida ba aure tun daga neman tarbiyya ta kare mai kyau ce babanta ma'aikaci ne zan samu kuɗi in na aure ta kaza kaza kaza ba Allah aka kawo ba duniya aka hanga shi yasa auren baya zuwa ko ina in an yi auren ƙarƙari wato abin da ake kira honeymoon watan zuma ba su wata uku gishiri ya sauka daga kan kaza sai rigima sai hayaniya sai wallahi dama kadara ce na aure da dama menene ba kadara ba misali to ni a fahimta ta ƙari kan abin da a sheikh doktor ya gaya mana sai mun kalli ɓarayi na farko na ɓangaren tarbiyya almurabbi wal murabba wal majal to mu tsaya kan almurabbi ba na son na tsawai da an rigan ƙara karatu ko matasa masu tasowa barin tunatar da ku da hadisin al-imam al-hakim cikin mustadrak kanikawan ilimin hadisi sun ce hadha al-hadisu sahihun aw hasanun aw ma yuqaribuhu hadisi ne sahihi ko hasan ko ya kusa a takaice karɓaɓɓe ne annabi yana cewa sallallahu alaihi yace igtanim khamsan qabla khamsin maza maza ku ci riban biyar kafin biyar da me ya fara shababaka qabla harami maza maza ka ci ribar kuruciya kafin tsufa me yasa aka fara da yaro domin shi ke da future shi ke da mustaqbal kayan aikin shi suna nan zamzam tukun ganin shi ba bukatar gidan shi yana gwagware ido ɗanɗanon abincin suna nan zamzam shi ko wanda ya zama abin da muke kira ke ƙasa ƙuru balaga min alkibari itiya ya haura sittin saba'in tamanin yau mai rage ko misali su kaguwa an tafi jirkici tafiya ta yi tafiya shi ko yaro yana da ƙarfin shi sa aka fara da shi kada ka wulakanta lokacinka an gane ka ɓata lokaci a whatsapp a tiktok ka zama ɗan taktaka tiktok whatsapp ka zama ɗan whatsappa facebook ka zama ɗan fasbaka twitter ka zama ɗan tautara wadda ta canza ta zama x a yau misali ni ban ce da kule ce ba na amfani da su amma utilization matters istinal ko al-mu'tabar to sai ka iske iske an ce ka yi amfani da ƙuruciya kafin tsufa kakanninmu sun ce in kaga tsohon banza bincika yaron banza ne billahi al'azim saboda ba zai yiwu ba ne ka tattali ƙuruciyarka wajen ɗa'a duk abin da abin nan malam ya faɗa ɗin nan ka kamanta su gwargwadon hali na ji yaro ya ce to malam mun yi za mu ɗauka Allah ya sa haka da mu makasudin magana ba mata magana zarar far'ar ba ne an yi aiki da shi wallahi abinda malamai ke gaya mana inda za mu ɗauki cikin goma mu ɗauki uku mai aiki da shi ukun za su gada man da natija to kan na tsawaita ɓangaren almurabbi kenan a fara da gida wace ce za ka aura yaya mutuncinta yaya kamalarta yaya muruwanta daga wani gida ta fito suwaye ƙawayenta menene level na karatunta ta taɓa rigima da mutane a waje tana fito da jikinta ana gani har har har hai hai kamar kariya ko ku ta yi aiki da faɗin Allah a cikin aya mai lamba hamsin da tara cikin suratun nisa afon suratu al'azab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika misal mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin turfe jikinsu haka take ke kuma da zai aure ki oh ya zo da flashy car ya zo da waya android version a dubu ɗari biyar shi nake so tarbiyya ta rushe ta lalace don ba Allah aka nufata ba kuma za a ga hannun Allah wurin ba malamai sun ce Allahu bihi yubda wa illa fa ilayhi yurja da Allah za a fara in ba ka ba sai an koma wurin shi saboda kullu amrin la lillah akhiruhu inna lillah duk abin da yake ba dan Allah ba a ce inna lillah saboda sai aka taka misali saraka aure tarbiya ina so mu kalli wannan janibi ka je taɗi a unguwar yara yarinya kana taɗi da ita sha biyun dare kuma iyaye kuna kallo iyayen suna kallo sha biyun dare yar mutane ko waɗannan irin iyaye ne daga samaniya ta faɗo Look, in za a je taɗi, tun na magana almarabin fara da gida tuku. Akwai abu guda hudu, yaushe ne ne, zuwa yaushe ne ne, a ina ne menene. Yaushe ne ne za ka je taɗin. Timing is important. Kar ka zo neman ‘ya a gidana ƙanwata ɗalibata sai na baka lokaci, taɗi za ka zo, banki ba don a fahimci juna tukun. amma ka zo ido na ganin ido bayan la'asar in ta kama bayan lisha karka wuce karfe takwas da rabi shi ne yaushe ne ne muna barin wannan tarbiyyar ɓangaren almurabbi fara da gida takwas a gyara aure ka zo mun baka time ke je ku yi taɗi amma karfe takwas na dare bayan lisha ko bayan la'asar shine yaushe ne ne na biyu zuwa yaushe ne ne matasa barin tambaye ku dattawa ban da ku kun shiru tsakanin ku don Allah ku bani amsa ya kamata a ɗauki minti nawa ana taɗi ku faɗa na'am minti minti awa ɗaya talatin to shi kenan ni ina tare da cewa minti talatin ya yi wallahi al'azim inda kana da zalakar harshe da Allah ku shuru inda kana da fasahar harshe ka ga tsaya da Allah ai advertisement ne za ka je ka yi ba tallaba ne kawai ni ne wani dan wani jikan wani mai kaka wani a kafin ya musa ina so a bani aure ko so ko a rabu da ni ba shi kenan ba be very clear and articulate in dai kai ba wani irin galbautari ba ne ba ka da su ba ka da za karshe wance kina so na sai ta ce to mutum ya ki mutum to ka gudu wallahi ba gaskiya ba ne malam ba gaskiya ba ne wani irin walawala ne wannan mutum ya ƙi mutum mutum na ƙi mutum mana daga nan ne zaren ke ɓacewa in ka ɗauki wannan janibin na tarbiyya ba a son ka magana ta ƙare ga mata nan kamar jamfa a jos ji masu magana to amma sai ka ga iyayen ke idan kun ƙara taɗi ki rufe gida ku bar ku da gabjejin saurayi sha'awa na nukurkusa shi ita ma haka sannan ku bar su ta yaya za ka ce ga shiɓar auduga ga wuta ka ce kada wuta ta kama auduga ba zai yiwu ba ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء ويا جيفا da dan shi a kogi ya daure mai hannu yace a kulka jike da ruwa ka mishi adalci to shi yanzu misalin to haka wannan janibin yaushe ne ne za a je tadi zuwa yaushe ne ne ina ganin minti 30 ya isa na biyu kenan na uku menene topic din discussion ɗinku? kullum kuna maganan ainihin adadin wayoyin da kuka gani wasan kwallo da sauransu wannan bata tarbiyya ne ni a fahimta ta tun na ce in fara da gida sai mun fara gyara aure tukun din ni dan aure ne kai dan aure ne kowa dan aure ne duk wanda ya rasa nasaba ta aure an haife shi ya zama dan gaba da fatiha ba shi da kima shi yasa Allah ya gaya mana a cikin aya mai lamba 54 sura 25 yace wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sayra wa kana rabbuka qadira Allah shi yayi mutun daga ruwa ya sanya shi mai genealogical table wane dan wane dan wane dan wane dan wane ni zan ce da ke ne Muhammad ibn Uthman ibn Shu'aib ibn Adam ibn Uthman ibn Salih al-Kanawi al-Kanawi barin dawo gida alkafawi na sai kuma gida wai sun wannan salsala ta kenan kai kawo naka guda biyar haka ni ya abin da na tsaya kenan ban tambayi magabata ku ƙara min ba amma dan da aka je shi dan gaba da fatiya dan kororo bai isa ya ce da kai ni dan wani je kan wani bane an rusa mai mutunci haka ya mace to shi yasa sai mun fara kallon wannan janibin me za ku tattauna da wanda za ka aura ka ce to wance da Allah mu yau na baki ki je ki haddace min tun daga aya ta ashirin da ɗaya a cikin sura mai lamba hudu rimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa ban har zuwa ƙarshe gaya mata ki haddace in zo gobe zaki min tasmi'i dan Allah in tambaye ku zai yi ko ba zai yi ba to amma ana yi ni ban ce kar ku tattauna yaya karatu a jami'a CGB dinki yana rising ne ko yana falling ba babu laifi amma ga tarbiyya nan ku yi gini ba ta hadisan banza Allah guda uku khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama bukhari da muslim hadisin usman bin affan kije ki haddace zan zo gobe in baka ga canji ba Allah kuwa iyakum zulma fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyama hadisin Abu Hurairah muttafaqun alayh ina ba ku misali ne da sauransu in wani abu ne na ilimi ka bata ta haddace je ki haddace min suwa ne ne ar-ra'abi yace za su ci gado asbabu mirasil wara salasa kullun yufidu rabbahu al-wirasa wa ki je ki haddace next time ki kawo min saboda uwa ce ga 'ya'yanka taskira ce asiri mai ɗakinka to kun rusa sun kajo kun rusa sun daga tafiya shine yaushe ne ne za je taɗin zuwa yaushe ne ne menene content of the discourse amma kuma kuna zancen surutu na shirme da ɓata lokaci ai wancan an yi mata kaza wancan an kawo mata laife wannan yana nushi ga tarbiyya yawanci ba fi damuwa da shi ba ita kuma allura in ka ce ba ta da matsala zauna a tsininta ka ba da labari zauna a tsinin ka gani rena kama ka ga me suka ce ka ga gayya ɗan hakin da ka rena saboda ka yaushe ne ne za ku je taɗi matasa kuma zuwa yaushe ne ne sannan menene za ku tattauna na hudu a ina ne haramun ne ka kaɗaita daga kai sai ita a ɗakin abokinka ko ka sa ta a mota mai munafikin gilashi tinted glass ku daga misali wannan idan ka kasa tarbiyya murabbi kaza kaza to ka ɗauki murabbi biyar gida shi na fara da ainihin aure duk haihuwa in ba da aure ba ne lalatacciya ce ƙasashen turai ne ke ce akwai single mother single father mu ba haka muke ba mu ‘yan aure ne gaba da baya to wannan mushkila ce sannan kuma suwa za su gyara ainihin gidan iyaye mana duk maganar tarbiyyar nan idan iyaye ba su hannu ba fa ta yi kuma an yi amma ya ne sun ƙi kun ji misalin da ya bayar ai inda uban shi ke gudu kare halaka shi la ilaha illallah a kanon mu ta dabo yaro ka shigo ka kashe mutum bakwai har da jariri kuma ba abin da aka yi mai uban yaron a nan gwaccaranci ne in ka tuna ya zo yake cewa wannan yaro ne na haife shi amma dan girman Allah duk abin da ya kamata na hukunci a yi mai an yi mai ya ku masu mulki Allah zai tambaye ku allazina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atawu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa 'anil munkar walillahi 'aqibatu al-umur aya 41 chapter number 22 waɗanda in muka ba su jagoranci a ban ƙasa za su yi umarni da sallah makkannahum in ba su dama an baka dama ta mulki kuna son mulkin nan ta hanyar election ko selection ko imposition ba lalle bane election you are just selected amma dai an baka akwai attamkinu siyasi akwai attamkinu ilmi al-academy akwai attamkinat iri-iri za su tsaye da sallah kaga tarbiyya za su ba da zakka su yi umarni da mai kyau su hana mummuna yanzu irin wannan munkari masu mulki kuna kallo yaro ya zudda jini kuna kallo amma inda za a taɓa ɗaya a mulkin shi za ga abin da zai faru shi ne ibnun nasir ke faɗa cikin daliya ya ce haridin idha ma su yi makhasfan jahuhu wa idha yi samu ilahuhu lam ya harudi cikin daliya ya ce sai kaga irin waɗannan mutane yana fishi da ka taɓa mai darajar shi a taɓa Ubangiji shakulatin ɓangaro. To wannan almurabbi ɗin nan mu fara da gida, taɗi. Sannan na biyu gwamnati. Duk abin da za mu faɗa hukuma tana da ruwa da tsakiyar gyara tarbiyya. E walla, mu yayi za mu yi. Tama lokaci baka da kowa tanfiriya. Yanzu Allah in tambaye ku, wa isa ya je lokacin aikin haji yayi yanda yake so wajen shiga harami a Saudiya ku gaya min kace ibara zan yi ana hajaji kana ina askar aska zan tafi ka sha kokara billahi alazim amma kasar mu fa sai mutum ya kokawa da jami'in tsaro yayi rigima da shi to hukuma ya kamata hukuma ki za gyara tarbiyya yanzu da Allah ku duk yaro ɗan shekara ashirin don Allah in tambaye ku ya san kwandala? Ina son fito da wata ƙabiya ne auren, ya san kwandala? Cikin matasa cikin ku kowa ya san kwandala har da waɗannan yaran ‘yan mata kun san kwandala? Ko dai kuna jin sunanta ne kawai? Kun san ficika? Tumu mun santa. Me yasa na kawo wannan misalin? Ni ba economist ba ne, amma ka bani dama in faɗi abin da na sanin ka so ka min gyara ni yana gani akwai abin da nake son da fito da shi aure duk kuɗi a ƙasa in ta rasa smallest unit of the monetary system to babban kuɗin zai gamu da wahala abin da nake nufi tunda babu kwandala a yau babu ƙwayar naira ɗaya yau sai takardar naira da ta sha wahala sai aka haye mata amma inda akwai kwandala watakilda babban kudin ya samu hutu shi yasa manyan kasashe kowace na da kwandalanta america na da cent saudiya na da halala kudin da ya fi kowanne karfi a duniya shine kedi kuwaiti dinar su ma suna da kwandalayensu to me nake cewa anan wannan ni fahimta ta ce to hukuma ce ta bari mu 'yan Najeriya muka yi fatali da kwandalar inda ta ce ba wanda ya isa mu ne muka ki haka na fahimci abu din to ina alaka shi da magana ta ai tarbiyya ce gwamnati ba ta mataki da ya kamata ba saraka duk muna da laifi ne gwamnati ta taimaka ma tarbiyya ta hanyoyin nan da muka ji na farko tukun duk hukuma sai ta samar da abu guda goma yaro shi kadai yana bukatar tarbiyya me yasa cikin hadisi aka ce wa shabun nasha'a fi nasha'a aka ce sai nasha'a bi nafsi aw unshi alai unshi ai ta yadda shi aka yi وإذ قال لقمان لابنه وهو يئذه يا بني وصية دي دي غدا غوما muna kiran su wasaya luqmaniya da luqmanic preachings je ka karanta suratul lada tun daga aya ta 13 har zuwa kasa to hukuma dole ke samar da abu guda goma dan tarbiya ce kyau tsaro duk halin da muke ciki na rashin tsaro saboda tarbiya ce ta lalace jahilci munafinci ƙarya yaudara son tara abin duniya da shagaba da sauransu mutum ya laifi a kyale shi laifi ana ba shi official cover ka zama lalatacce mu zama na cewa honorable ya je ya yi satan kuɗi ka zo kana honorable honorable ko horrible I don't see anything excellent in your excellence yi ban ga excellent ɗin misali amma mu za zo a bamu kuma ka je mun yi shuru saboda an doke mu da talauci abin kuma ya shafi 'ya'ya sun kware akan siyasar ta guda uku siyasatu tajwi wa takhwif wa tajhil takhwif a tsoratar da kai tajwi a talauta ka a bari kana dambe da buhun masara kuma ya kayar da kai bayan da ka iya misali naka duk abin da aka raro mu aka baka sai ka karba misali to abin da nake cewa hukuma ta samar da tsaro in tashi daga ainihin banki amci dai a gabashin Najeriya bayan Maiduguri bayan Bama in tafi har Sameboda Badagry in tashi daga Obubra across river in tafi kwangwalan mata mai takaita ba tare da na wahala ba amma yanzu fa cikin tsoro nake kada cikin tsoro muna cikin tsaro ne ko tsoro ku bani amsa To idan muna son tsaro mu tsare tsarin mai tsaro ya ba da tsaro ya kori tsoro. Sai mun tsare tsarin mai ba da tsaro ya kori tsoro ya kawo tsaro. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Waɗanda suka yi imani ba su lalata imaninsu da zalunci ba suke da security. to tsaro nauyin ku ne yara sun tashi a tsorace yau ina maganar tarbiyya aikin gwamnati kenan na biyu samar da abinci yau ina abincin yake rashin tsaro ya hana manoma noman ma saboda babu tarbiyya a ƙasa ka je ka zamfara tana makanta kirari a kirarinsu mu ƙasan noma ne ina noman yau lalatattun nan sai ce to ba za ku yi noma ba sai kun biya kaza kuma san tsoron su ko abin da suka nome a kwace ina aikin gwamnati ina nauyin da ke hannunku ina kuɗaɗe maɗuɗe mahaukata da ake fitarwa saboda tsaro don girman Allah lahira fana zuwa tsaro na biyu sai kun samar da ilimi nagartacce quality education ba tarin ainihin karatu turanci kamar zakara babu mutunci babu da'a ba ba maganar yare ba ne ‘yan china mandarin suke yi can-can-can fiyan-fiyan abinda zai gani misali to amma abinda suke da shi na abinda suke manufacturing sun fi america yau america bashin da china ke binta wallah ce ka tona quality education shine abu na nawa da nawa kenan na biyu na uku tsaro abinci ilimi nagartacce na hudu samar da aikin yi sana'a da ita magana a kai sana'a sa'a kuma sana'an nan matasa karku ce sai wai aikin gwamnati yanzu aikin is no longer available kana da ainihin kwalinka na digiri kana da bachelor kana da masters kana da phd ka fara sa professorial gap amma ba aiki amurka da tulin takardu da jaridu na shekaru goma ba aiki na ga professor kusan ɗalibi na ne abin new york wallahi yana da phd ne kuma ainihin medical personal ne professor ne amma ya buɗe shagon sai da abinci sunan shagon gala-gala je ka new york unguwar bronx inda nake tafsiri shekarun baya gala-gala iko da kwalina na nce san fara toro koko da boro koko da koboro-boro ina tarbiyya babu aikin muna yara akwai lada ladan dan boko ina lada take wata mota ce sunanta lada in za ka farka ka farka mu yara sassaka da girtanci da saƙa da rini kun gane ko da ƙira da su da kuma mai faci da sana'u irin na zamani irin waɗannan misali a ringa buɗe business center misali karka zauna in ba haka ba sai ka lalace kwaɗayi ya mamaye zuciyarka duk wanda ya canza riga ka fara gwala ido kana hasada ko yarka za ka aurar inda hali sai mata keken ɗinki sai mata injin markaɗa tumatir shi kuɗi wawan abu ne in karewa shi kana tarawa sai ya girma wallahi azim saboda haka tsaro a gurguje na kuma ce me abinci ilimi nagartacce aikin yi ko kuma duk wannan aikin ki nauyin ki ne sannan kuma sai ne kula da lafiya na biyar kenan lafiyar kwakwalwa lafiyar jiki babban magana kuma lafiya irin na ruhi kwakwalwa kwaya shegiyar abace wurin da kake magana professor na je mdla don kusan ina da ma majalisin sallar juma'a a wurin ba hanyar airport ba right da na je shugaban cewa da ya ce malam kaga wannan wallahi ya fito da tarin kwaya kudin ta yace kaga kuma yaro ne dan wani gari can kusa da mu dan batta yaron duka da bai rufe shekara 40 ba kwayan ta hannun shi aka zo kuma ba shi da rigan kirki a jikin shi ga kwaya ta wajen miliyan 8 an tafke shi a ofishin NDLA wani aiki kuke yi kwaya tana zuwa ne saboda abu biyar availability sellability profitability, accessibility, da kuma affordability. Availability, yau ai saboda is available ne, in babu fa. Na biyu, sellability, it can be sold. Za iya sayarwa ne. Sannan kuma profitability, akwai riba. Kuma ka san mutum, lihubil khairi, la shadid. Sannan affordable, it can be, it is affordable, in babu fa. sannan kuma sai mai accessible gwamnati nauyin ku ne ku hana wannan ku taimaka mu tarbiyya ƙasashen turai da suka tashi yaƙan baƙaƙe su suka turo ƙwaya a gare su wallahi malam na je wani gidan kurkuku a birnin pennsylvania a philadelphia kai a pennsylvania karatu ke ne wurin aka tara min su yawanci baƙaƙe ne 80% duk baƙaƙe ne wani ce I got him killed kwaya wani ce anan zaka rayuwata suka ce kashi saba'in cikin ɗari na bakake kwaya ta kai su wani don ka bar su yaƙe mu Yahudawa a Brooklyn a New York City baka isa ka gaɗin suna shaye ba sai mu to abin da suke kawo mana kenan nan wurin sannan kwaɗayinmu na tsiya barin faɗa dole ne sai ka ga inyamurai suna kawo mana ƙwaya a gidanmu suna yaƙar mu a kafin nan masu shi suna nan da yawa a kano fa malam suna nan da yawa mun kasa wani abu farko kai baka isa ka je kasuwar ariya market a ba ka buɗe shago wallahi baka isa ba dan na zauna cikin su na san halin su in ka ga ba haushe Allah sarki dan tanko mai kan bashi turu uban matanda ba ka biyan bashi sai da dan sanda ba haushe ke yawanci sai dai ka gamu wajen balangu ka yi haƙuri ba na raina balangu ni ma ina ci ko tsire abinda muka iya kenan Allah ya ji kan marigayi mala aminu kano wai wata ran ya je kudancin Najeriya ko a wani gari ne abirba ne sai ga bahaushe ya ce malam me kake ya ce wala malam ina sai da carbi ne ce amma kuku Allah ya tsine maka carbi ana carbi ana gaba kafare baya kafare kace carbi to wani ja maka carbi ne shi kai wallahi tsine maka wai nuna maka abin haushin ne rashin tarbiya kwaɗayinmu ya yawa sai oke ciku ya zo kano ya buɗe shagon ƙwaya a unguwa a kuma kyale shi kai ba kai saba a wurin baka isa ba ne a zuro muna da gidan sarkin inyamurai amma je ka kudu kama isa they are more comfortable here than we are there yep haka suke yi suna jin daɗin su kuma bari ga muku wani rashin tarbiyya sai ka ga yarinya da mutunci da hijabi ta je aiki a asibiti ana keke cire mana hijabi ba ma san wani niqabi a asibiti a gidan musulmi arniya ta zo da cross a kirjinta baka isa ka tanka mata ba wannan zagin tarbiyyar mu bari yi digression kaɗan hatta our academic cycle ba lecturer da ya isa a yau I challenge all the lecturers su gaya min waye isa ya sa mai ‘ya'ya jarrabawa ranar Sunday. Sarbiya ce aka cuce mu. Ba ma wannan ba har ranar sallah ake sa mai yaran mu jarrabawa. Ranar sallah! Haka ne ko ba haka ba ne? Wanda ya isa ya sa jarraba ranar Christmas. Mun yi shuru, lecturerin sun yi shuru, kowa ya shuru. Tarbiya fa aka zaga a ƙasar mu nan. Yaro ya taso an shawaha tunanin shi. ko mun ki mu gyara a hakar makalla haka abun yake kawai ayi hakuri a bisu ta yaya la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu saboda ka gwamnati ta samu abuwan tsaro abinci karatu nagartacce aikin yi an gane ko harkar lafiya kwakwalwa jiki sauransu sannan a gurguje a samar da mahalli ga 'yan ƙasa mutum ne bai taɓa samun mota tashi ba ba a gidan haya yake yana hawa a siyasa sai ka iske ya mallaki ainihin gidaje birjik yara suna fa gani suna fa gani fa suna fa gani barewa ba ta gudu ɗan ta rarrafe sai ringa tunanin bare ya karatu don ya zama investment education bari ya yi bai haya da qualification da bigger da salary an cire mai martaba da mutunci sai mun gyara ba mun faɗa wadda muna jin daɗin faɗa lamari ne da ke damunmu sama da mahalli nawa kenan sannan kuma gyara hanyoyin da ake zirga-zirga da yawa ana mutuwa a hanya mutum zai zo ya sukwani mota rami bai san rami ba ne sannan kuma maintain ɗin hanya ɗin sannan na tara har na fara misin ɗin count ɗin wanda ya samu mulki ka ja mutane jika su baka shawara yalla bai abu kaza ba daidai bane ka gyara in ya baku abun hannu ku ki ku ce ba maso ba dan kudin ka muke shawara ba wallahi sai mun samu wannan attitude din siyasar mu a Najeriya tana rusa tarbiyya ta kasu gida biyar ba zan faɗe su ba amma akwai abin da nake kira ainihin MPP materialistic political participation madiyar na shiga don na samu kuɗi ne a ba mu rancen miliyan ɗari biyar in mun ci za mu biya ko ba shi da koko ba fa ma'ana ba aiki zai muku ba ina ya samu kuɗin naka ne aikin da za a minto an karkatar da shi kuma yaran mu suna gani so laifin ba na yaran kaɗai ba ne fa mu ma da namu laifin ciki mu haɗu mu duba don girman Allah ba malamai su a ce malamai wannan ba ruwanku ba ne ok ba ruwanmu ba ne mene ruwan misali kai abin da ka rike zan iya rike shi ya har ma sama da haka ni na wa membarin baka isa ka rike ba in kada ne a zo a zo ba ba a sanin macito sai miya ta kare ba girman kai ba ne a girmama kai ne girman kai daban girmama kai daban saboda wannan abu dun- dole mu kalle su shine bangaren almurabbi shi nake son jaddada almurabba ma lai magana kai extensively majal shine shine wanda zan kusan kammala da na san lokaci ya riga ya tafi minti goma ƙarƙashin murabbi kenan na gaya muku gida sannan da gwamnati murabbi na gaba media media iri biyu the orthodox media da kuma modern media wasa'il at-taqlidiyya wal haditha yau kafofi min as-sad na social media sun fi ɗari da hamsin wani hamsin tun zamanin facebook da suka bude a massachusetts da wannan yaron zuckerberg ai kaga daga nan ya fara ai shi wannan yaron ɗan ƙarami misali ai asali the face of the books of the student ne ai a nan kusa da MIT a Massachusetts daga baya aka haɗu zaman ta Facebook yau Facebook adadin waɗanda suke bin Facebook sun fi adadin Nigeria da China da America kana magana biliyan nawa yanzu misali to yau suna taka rawa wajen bata tarbiyya na yi muhadarori a Kano mai sunan wato social media bainan ni'ima wa nikma ko dai azaba ko ni'ima yana cikin tattauna mu zamu yi da mata la'alla gobe ko jibi yanda Bernard ɗinku suka nuna to wannan hatsari ne social media ga yaro malam yana danne dannen waya awa uku awa hudu amma wallahi baya ba qur'ani wannan lokaci haka ne ko ba haka bane kwallofa ta zama bala'i yau premier league zai iya gaya maka club nawa ne ce ai malam guda ashirin na wani premier league ya san ashton villa a birnin birmingham ni na je hedikwatar ashton villa din na je ga wai me ake so a gani ne na je har wurin a birmingham last april na je manchester united a birnin manchester in ce ta mene wani tsayar da gunkin su mr ferguson in ce daga tsin da kuyi takama da shi ta bakin shakespeare vini vidi visi I come, I saw, I conquered. Me ta kamar ku? Sai ga yaro ya san, eh, ai kwanaki Arsenal ta ɗauki ko shekaru a ruwa to kuma sai ne. Ai wani shi fi kowanne tsada cikin ku da yayi tsadan nawa ya baka ya miskini ibn al-masakin. Kana fama da talauci. A La Liga, wa ma adraka ma La Liga. Zai ga maka adadin clubs a wurin. ya san ainihin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ina. Real Madrid da sauransu misali, amma bai san me addini ya ce ba. Seville, kun san Seville? Don Allah wanda zai Seville Football Club, kun san Seville? Kun sani. wa zai gaya min asalin safar na Spain ya sunan garin asali? Ishbiliya ne. Ishbiliya garin al'imamul Ishbili, garin al-mu'tamud bin Abadul Ishbili, amma sun canza nan kake rigima. Kar ka gaya min Umar Kanuti da aka fa a Paris, ɗan Mali, a yafi da kuɗi dala miliyan ɗaya ya gina masallacin Cordova, Cordova, accessor to ya malam da kwallo ne. Nace to kuma sai ne. Kuna muka magana abin da ke faruwa a kwallo za ka so kafare cinye su a fili a cakudu kuma bari in tambaye ku idan ana taka fata kwallo yau. World Cup. Dan Allah shi golkifa lamba nawa ne? Ɗaya ne ko? idan ya tare kasan ana haɗa mishi wuta da yawa idan aka koro ƙwallo za a soka a ragansu kuma world mondial world cup sai suna up ban yi sallar la'asar ba sai fita je sallah ya bar goal post rara don Allah ku gaya min ya yi daidai ko bai daidai ba ku gaya min gaskiya saboda Allah lokaci ya tafi yayi daidai yayi daidai wallahi ina tabbatar muku sai an kashe shi Rab! what you'll be gone down to me nake cewa ne kwallo hatta kai an fifita ta sama da sallah to ni aure na kare je sallan ya tsaya kare kashe kanshi tunda ya riga je ya kammala kwashe zunubin daga baya amma abin da nake cewa kwallo ta kai wannan jalin to da yawa daga cikin yara kwallo ta dauki hankalin su a yau har a ramadan waya kai ramadan cup an yi ko ba yi ba ramadan cup kai baka jin kunyar Allah ramadan da cup hal ya sauya ne masala dan wasa Allah ya yi mu to ku kiyaye kanku ba lokacin doguwar magana bane kawai abin da nake jaddadawa tarbiyya na da barayi uku murabbi murabba majal murabbi kawai na ɗauka shi ma ban karkare ba don an riga an ƙara karatu wannan rambul nake da dajiya da ɗauraya amma a ƙarshe kitamu wa miskun ku kiyaye abu kaza ga su na farko in muna son tarbiyya ta yi kyau sai mun koma mun sake farfado da tarbiyyan da iyayenmu suka bamu ni na taso gaban iyayena na ga lokacin da za a kawo abinci a kwar gida ko kofar gida a garka da magariba idan gida guda goma ne kowa sai ya fito da akushin abincin shi Allah kuwa ni na san wannan lokacin a ci wani makauci wallahi bai ce fa ne ba haka zai wanke goma ya tsoma bai da ci hani amma har mari'a amma yau fa mun zama individualistic and not collectivistic kowa ta kan shi yake muraya wannan yaranmu in ka tambaye su mecece ciyayya dan Allah cikin yara wanda ya san ciyayya da gano ciyayya cikin matasa wanda ya san ciyayya da gano waye wancan kai anya matashi ne kai mecece ciyayya a gurguje ciyayya a ci tare barakallahu fiku yau ina take yau ni na san lokacin da manyanmu za su kawo abinci ci har muna jiran suɗi na manya menene suɗi abinda suka rage ba ma kyama yanzu muna kyama muraye wannan idan mutum abin nan kafi kafin ya musa kafi makakkafan na kirki in ka ga kishira ka bako ne shi ma in ya kafu ya kafe akan kirki ka ji kirarin kafin mu an gane ko haka kuma ainihin Kano ko da me ka zo mun fika gidan alkhairi to a tara sai duk gaba da Allah ka ba mu ya rabbal alamin nake cewa wallahi a wannan lokacin idan mutum ya yi tafiya daga kafi ya je Kano Kano ya je Sokoto Sokoto kaza sai a taro a ce wani gidan shi ba abinci fa ayi karo karo a kai mai yara fa suna gani yau ina wannan wadda bata haife ka ba a ɗakin da zaka je ka kwana har yau a unguwar kwango a kafi akwai mama rabi ta goya ne a yanzu ka ta tsufa ba ita ta haife ni ba amma uwata ta kan ce je ka ɗakin ta ka kwana kuma in ne laifi a hukunta ne a kuma gode ma wanda ya dake ni don gyara ake so a yi min yau fa ta faɗa na maje kotu ka gani misali sai kowa ya kau da kai yara su dawo daga ƙwallo da magariba suna yarfa gumi ba su yi sallah ba ba mai ce da su kala ka tanka su zage ka in karatun ne yawanci digiri ɗin bagu ne yan jirafin ne yan ƙetarawa ne kun san jiraf ko bari in leƙa ɓarawon digiri ɓarawon karatun wani har ta kai akwai commercial digiri a yau malamai suka ce duk digirin da ka je ka aiki ba guminka ba duk kobo da ka ci ka ci haram kabar wanda ya karatun ya sha wahala ya ci gumin shi ku kwashi aya ku kai su karantu a singapore ku kai su kaza kaza kaza ba su karatu akwai wanda aka kai yan shi karatu waje aka ce alhaji wance ba gaskiya tana bin maza ce kar ku damu ba dai tana cin jarabawa ba Allah zai tambaye ku ajali na zuwa saboda haka a gurguje bangaren murabbi kenan a sa tsoron Allah a sa taƙawa a kula da haƙoƙin maƙwabta a ci a fidda nunkufurci a zukata wani ya samu alkhairi mu taya shi murna in ya samu akasi mu yi jaje in namu baya nan mu bibiye shi in an yi rashin lafiya mu kai ziyara ba sai kana da kuɗi ko kaza kaza ba in daurin aure ne a gan mu wurin ko na je ko na tura wakili ko na tura ainihin saƙona zuwa ga abin da ya kama da haka la utilu alaikum bi hadha alqadari kifaya muna matukar godiya ga wannan ita kungiya mai suna Nasarawa Aid and Relief Foundation Islamic Marriage Support and Counseling Center kuka haɗu kuka haɗa wannan alkhairi gaba ɗaya dan uwana Ibrahim Abdullahi tun muna yara muna ce da shi ɗanju sunan shi kenan mu a tun a yaranta kamar da nima akwai yana wasu suna amma ba zan faɗa ba an gane ko to amma dan uwa ne da na san shi tsayayye akan aiki na alkhairi irin wannan kuma ga manyan mu kullum ina alfahari da professor alkafawai nakan ce malami na ne Allah ya ƙara maka lafiya abu ne muhimmi alkhairi baka manta da shi sai wawa sai mahaukaci ke rena mafari kuma duk bangaren tarbiyya din ne da kuka zo wannan wuri Allah ya tara mu gaba ɗaya a gidan aljanna fadilatu sheikh wannan karatu duka gwalagwalai da ya mana Allah ya biya ka ya saka maka dan jama'a ta amfana matuƙa gaya kuma kar ku yi kasala in kuka ji gayyata irin wannan a kowane lokaci professor Fodio na shigo yana shi ma bayanai masu matuƙar muhimmanci dan boko ne amma bai bari bokon shi ya janye daga darasa islamiyya ba accountant ne na yankan shakka muna alfahari da shi a nahakon don kwamishina ne ma kwamishina ne amma muna amfana da shi matuƙa gaya da expert din shi to haka ake bukata tarbiyya kenan ka yi boko kar ka manta addininka ka haɗa biyu wai taura biyu ba ta tauno ƙarya ne za ta tauno ka sa girna ƙaƙin haƙori ka tauna za ta tauno wallahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Police